إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته za mu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafi namu mai albarka littafin sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min takbiri ila taslimi ka annaka tara wallafar ashik muhammad nasiruddin albani Allah ya ji kamalin da rahama a jiya yan uwa idan ba a manta ba mun tsaya ne a ƙarshen azkaru sujudi zikirai da manzon tsira annab muhammad sallallahu alaihi wasallam yake karantawa a cikin sujadarsa wanda mala ya kama mana kamar guda goma sha biyu tun daga lamba ta ɗaya zuwa ta goma sha biyu yanzu kuma insha Allah ta'ala kai tsaye mu tashi ne a gabar da malam yayi wa take da annahyu an qira'atil qur'ani fi sujudi hani game da karatun alqur'ani a cikin sujada yan uwa idan ba a manta ba a baya mun mutu hani da manzan Allah tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi game da karanta alkur'ani a cikin ruku'u ko yau haka nan kuma gashi na shi ma a cikin sujada shi ma ba daidai bane idan kai sujada ka karanta alkur'ani malai ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yanha an qira'ati alqur'ani fi ruku'i was sujudi annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi ya kasance yana hani game da karanta alkur'ani a cikin ruku'i ko kuma a cikin sujjada wa ya amuru bil ijtihadi wal ikthari min ad-du'a fi hadha rukun ya kasance na umarni da dagewa kwarai wajen yawaita addu'a a cikin wannan rukuni kama mabafin ruku'i kama yadda hakan ya gabata a cikin ruku'u kada kuma ta hadisin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake cewa fa amma ruku'u fa azzimu fihi rabb haka ne ko fa amma sujudi fajtahidu fi du'a fa qaminun ay yustajaba lakum annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace amma ita ruku'u abinda ake so mutun ya girmama ubangijinsa subhanahu wata'ala ita cewa subhana rabbiyal azim amma ita sujada idan ka dora goshinka kasa sai annabi ce ka dage da addu'a saboda ya kusa ta amsa maka saboda lokacin amsa addu'a ne malai cewa kana ya kulu annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ya kasance yana cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidu mafi kusancin bawa da ubangijinsa idan yana sallah shine lokacin da ya ɗora goshin sa ƙasa yake yin sujjada shine mafi kusancin bawa da ubangiji kamar da maka wancan lokaci Allah subhanahu wataala yana cewa wasjud waqtarib kai sujjada ka ƙara samun kusanci daga Allah madaukakin sarki to lokacin da ka ɗora goshin ka ƙasa mu sani cewa sallah wani yanayi ne na musamman da mutum yake tsintar kansa wajen ganawa da Allah maɗaukakin sarki ya sha bamban da ka ɗaga hannunka ba a cikin sallah ba ka roƙi Allah maɗaukakin sarki kusancin da akwai bambanci to haka nan a cikin sallah ita kanta lokacin da kai sujjada kusancin sa yafi sauran kusancin da yake cikin sauran ayyuka na sallah Allah ya sa an fahimta annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi yace fa akfiru du'a fihi saboda haka ku yawaita addu'a a cikin sujada iqalatu sujudi tsawaita sujada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance idan ya sujada wani lokaci kan tsawaita ta kwarai daga sai kamar yadda zamu zo mu ji wa kana sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yaj'alu sujudahu qariban min ar-ruku'i fi tuli yana sanya sujadarsa kusa da ruku'insa wajen tsayi wa rubama balaga fil italati li amrin aridi wani lokacin kuma an samu ya tsawaita addu'a tsawaita wadda ta yi yawa za a ce ko kuma ya kai matuƙa wajen tsawaita ta amma sai ma ce li amrin aridin saboda wani abu ne da ya bujuro wani abu ne ya faru za mu zo mu ji insha Allah ta'ala kama qala ba'd as-sahaba kamar yadda wani daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bamu labari ya ce kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ihda salatil ashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya fito wajenmu domin yin ɗaya daga cikin sallolin da ake yi a cikin yini sallolin da ake a cikin yini dama ai guda biyu ne ko ko sallar azahar ko la'asar yawa sauran sai asuba da ake da asuba da kuma magariba da isha wanda su kuma da daddare ake ya ce abubuwar wal awil asari ko dai sallar azahar ko dai sallar la'asar wa huwa hamilun hasanan aw husainan a lokacin annabi ya fito ne yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa ko dai hasan ne ko husaini wannan marwacin ne shakka cewa ko dai hasan annabi ya ɗauko ko husaini amma dai ya ɗauko ɗaya daga cikin jikokinsa waɗannan jikoki nasa ‘ya'yan fatima da sayyidina ali da allah tsara tabbata a gare su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana son su kwarai yana ji da su yana jan su a jikinsa sosai da sosai a waɗannan jikoki nasa alhassan shi an haife shi ne a watan ramadana kamar yadda magana mafi inganci ta malaman tarihi ta tabbatar a watan ramadan shekara ta uku bayan hijira shi kuma al-husaini sai aka haife shi a watan sha'aban a shekara mai kewayewa shekara ta hudu kenan bayan hijira ina fata an fahimta a shiga ga akwai tazara tsakanin su yawa al-hasan da al-husaini din kowanne annabi ne rada mai suna da kanshi lokacin da aka haife su kowanne ɗaya daga ciki an ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da yaje tambaya me aka sa masa sai a ga masa wani suna daban sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce bal sunansa hasan shi ma wancan da yaje bal sai bal sunansa husain sadaka malaman tarihi suka ce annabi ne da kansa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya sanya musu waɗannan sunaye da alhassan da alhussein annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa su waɗannan matasa ko samari guda biyu alhassan da alhussein annabi ya ce su ne shugabannin samarin aljanna sai da shababi ahlil janna su ne shugabannin samarin gidan aljanna insha Allah ta'ala to annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana ririta su kwarai da gaske fataqaddama an-nabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da manzon Allah ya fito tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana dauke da ɗaya daga cikin jikokinsa sai ya gabata wajen da liman yake tsayawa don a tara sallah fa wada'ahu inda qadamihi limna sai annabi ya ajiye shi a daidai gurin kafar shi ta dama ma'ana ya ajiye shi a ƙasa kenan tunda zai iya zama a lokacin thumma kabbara lis-salati fa salla sannan sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka bara kuma aka shiga sallah fasajada baina dhahrani salatihi sajadatan atalaha yana cikin sallah sai yayi wata sallah a cikin sai wata sujada a cikin sallarsa sujadar da ya tsawaita ta kala abin da yasa aka ce ya tsawaita ta tsayin yafi sauran tsayi ma'ana tsayin kamar yayi yawa saboda haka shi sama aka ambaci tsayin amma dukkanin sujada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan tsawaita ta gwargwadon yadda bukata ta kama kala shi sabin da yake bamu labari yace farafa'tu ra'asi da naga tsayin sujada yayi yawa ni kuma sai na dago kaina an yi sujada fa amma sai dago kansa me yasa waya ga ko wani abu ne samu manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kamar ai sujada ne kaga minti 1 minti 2 minti 3 liman bai dago ba ai kai ma zaka dago kaga me yake faruwa ko to kamar haka ne sai ya dago kansa ya ga me yake faruwa ne ya ce min bainin nasi na ɗaukana daga cikin mutane fa'izar sabiyu ala zahiri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce ina ɗaukaina kawai sai na ga wannan yaron da annabi ya fito da shi ko dai alhassan ko alhussaini ya ɗare bayan manzan allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ma'ana ya hau bayansa kenan ya tunda maybe ko ya iya rarrafe ko ya iya fara tafi haka sai ya tashi da ya ga annabi su jira kun san yara haka ko da iyayen suna sallah sai su ɗauka su doki doki ake musu kawai sai zai hau bayansa saboda haka wa huwa sajidun alhadi annabi yana sujjada yace faraja'atu ila sujudi da naga haka sai na san babu komai sai na koma na cigaba da sujjada ta falamma qada rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam as-salata lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gama sallah qalan nasu sai mutane suka ce ya rasulullah ya manzon Allah innaka sajadta baina dhahrani salatika hadhihi hakika kayi wata sujada a cikin wannan sallar taka da muka gama yanzu sajadatan ataltaha wata irin sujada da ka tsawaita ta hatta zananna annahu qad hadatha amrun har sai da muka yi tsammani ko wani abu ne ya faru ko dai wani abu ne ya same ka ya manzon Allah aw annahu yuha ilayka ko kuma wahayi ake maka ma'ana ko dai wani abu ne faru da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ko kuma wahayi ake masa saboda lokacin wahayi lokaci ne galibi da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan fita daga hayyacinsa an fahimta yakan shiga wani hali sosai tunda sabai suka ce idan ana manzon Allah wahayi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wani lokacin za ga duk sanyin da ake cikin tsananin sanyi shiga gumi yana karyo masa saboda nauyin abin da ake so kuma shi sa Allah ya ce inna sanulqi alayka qawlan thaqilan zance ne mai nauyi shi sa ɗaya daga cikin sabon manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ke cewa wata rana muna zaune da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dora kafarsa akan cinyata ana cikin haka kawai sai maka yanayinsa ya canza sai maka san tabbas wahayi ya fara sauka a kansa ya ce lokacin da wahayi ya fara sauka kafarsa tana kan cinyata ya ce a lokacin sai da ji kamar kafata kasusuwan da suke cikin kafata za su da diddige su zama gari saboda nauyi ina fatan fahimta shi kansa wanda aka ɗora kafar akan cinyarsa ya ce cinyarsa kasusuwan cikinta sai da ya ji kamar za su da diddige su zama gari saboda nauyin abin da ake sauka masa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa sukan gane yanayinsa da zarar an fara sauka masa da wahayi sukan yanayinsa kan canza haka hadisin hadithul ifk lokacin da aka na isha kage hatta kai ta koma gidansu ba ta tare da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to lokacin da manzon Allah ya je gidan ga sayyidina Abubakar mahaifinta ga mahaifiyarta ummu rumana ga manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma gata za a yi sulhu kenan saboda haka ana zo ana tattaunawa ke na na'isha idan kin san kin yi abin da ke faɗa da sauransu kaza da kaza wannan ya faɗa wannan ya faɗa can ta ce kawai sai na ga yanayin annabi ya canza ce kawai sai na ga ya fara gumi sai na san tabbas wahayi ake saukan masa ta ce amma a lokacin ni ban taɓa tsammani wai za a saukan masa wani wahayi akan a kaina wanda za a rinka karanta ni dai na san kawai Allah madaukakin sarki zai baranta da ni tunda na san ban yi ba ta ce kawai sai bayan abin ya kwaran yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kuma sai karanto mana abin cikin suratul nur innal ladina za'u bil ifi zuwa ƙarshe ma'ana dai mallu shahid yadda ta ga yanayin ya canza suna gane yanayin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na ana masa wahayi to sai suka dauka dadewa da manzon Allah a cikin wannan sujada ko wahayi ake masa saboda yadda wahayin yake da nauyi idan an tashi saukan masa qala sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce musu kullu zalika lam yakun ɗaya daga cikin waɗannan abun da ka faɗa babu abin da ya kasance a ciki ba wani abu ne ya same ni ba ba kuma wahayi ake min ba walakin ibni irtahalani sai dai abin da ya faru ɗana ne ya haye ni yake doki doki da ni shine irtahalani ai ja'alani rahilatahu ya sanya ni a matsayin dokinsa ko ta abahawarsa sallallahu alaihi wasallam fakaritu an ujila ujilahu hatta yaqdi hajatahu manzo Allah ya ce sai na kine masa gaggawa har ya gama abin da yake sauka da kansa sallallahu alaihi wasallam yana sallah fa ake a lokacin a cikin sujjada ku dubi yadda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya damu da sallah yadda yake jin daɗi idan ya shiga sallah yadda baya bari wani abu ya shiga tsakaninsa ko shamaki tsakaninsa da sallah amma yana cikin sallah kuma ya yi sujjada lokacin da ya fi kusa da ubangijinsa sai jikan sai ya zo hau gadon bayansa manzon Allah bai sa hannu ya turo shi ba an fahimta bai hana shi ba sai ya bashi sai da ya gama abin da yake da kansa ya sauka sannan sai ya dago to shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ɗaya daga cikin kyawawan ɗabi'unsa da halayensa yana jan ƙananan yara jikinsa yana musu wasa yana musu haka shi sa wata rana wani balaraban ƙauye suna tare da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ɗaya daga cikin jikokin nan nasa suka zo sai ga annabi ya ɗauke shi ya sumbace shi ya rungume shi shine kawai sai yana kallon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi abin ya bashi mamaki shine ce ya rasulullahi kama kana irin wannan dama shi ne ke faɗa abin yake irin ba da labarin nan da tabujiji cewa ainiya manzan Allah ina da wajen ‘ya'ya guda goma babu wanda na taɓa irin wannan ‘ya'yana sun kai wajen guda goma ba wanda na taɓa irin wannan ɗauke shi irin gume shi in sun bace shi ya ce ban taɓa yi ba sai annabi ya ɓata rai ya ce to ya zan yi daga idan Allah ya janye rahama daga cikin zuciyarka ya zan yi daga idan Allah ya fincike rahama daga cikin zuciyarka ya ce ai duk wanda baya jin kai shi ma ba za a ji kansa ba saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana wasa da yara yana jin su jikinsa da sauransu sai dai malamai suka ce yadda yanayin tarbiyya kuma ta kasu zaka ga ta kasu kusan kala uku guda biyu ba su da kyau ɗaya ce mai kyau mai kyan ita ce wacce ba a zarme ba ba a kuma gaza ba ita ce mai kyau guda biyun kuma wanda suke kowanne akwai kuskure a ciki shine daya ana jan yara a jiki jan yaron kuma da zai mutu shagwaba ce gaba daya duk abin da yaro zai daidai ne yaro zai zagi ya koyi dura ashar ya zagi babansa ya zagi babansa duk sai a dariya ko a ce ai karamin yaro ne shike haka wanda yaron zai kalli babansa ko ya kalli babansa ya zage ta sai a dariya a ce ka ganshi na shaki ana dariya su sun dauki wannan abin a matsayin me a matsayin wasa wannan ba daidai bane dole ne idan yaro ya abin da ba daidai ba sai a kwabe shi mun taba kawo misalin hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wanda ɗaya daga cikin jikokin nan nasu al-Husayn a gaban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya dauki wanda biyu na sadaka ne kun san su kuma alal baiti sharifi ba sa cin sadaka yana dan karami bai san abin da yake ba ya dauka zai sa a bakin sa manzon Allah ya sauri ya je fincike kwaci ya ce kai baka san mu ba ma cin sadaka ba annabi ya kwaci hana shi ina fata an fahimta to kaga idan da a ce yaro zai abin da ba daidai ba dan karami ne ba shi da hankali a ce a raba da shi sai annabi ya bashi amma sai annabi nuna mana yadda ake tarbiyyar yara idan yaro ya abin da ba daidai ba sai a kwabe shi ko da ba a dake shi ba sai a kwabe shi a ce ba daidai bane kada ka kara alal Allah idan zai wannan abin zai rinka kallon gefe da gefen sa ya ga ina baban sa ina wanda yake hana shi abin nan ya san dai babu kyau kenan nan gaba idan ya karwa yau kuma sai ya gane babu kyau sai ya daina ɗaya tarbiyya kuma ita ce tarbiyyar tsauri ita ce tarbiyyar tsauri da yawa ya kasance yaro ko dariyar babansa baya ga ko dariya in yaro ya ga babansa ma sai ya ga kamar ya ga wani mala'ikan mutuwa yana kyarma yana abin nan ta wannan babu kyau yan uwa kwarai da gaske saboda haka mu da mun kodo shi al'umma musulmi Allah madaukakin sarki ya aje mini ya aje mini tsaka tsakiya kada mu zarbe kada kuma mu gaza to haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya wannan tarbiyya annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace sai na kyamaci kada ne masa gaggawa na ya gama abin da yake sanne ya sauka wa fi hadithin akhar a cikin wani hadisi na daban kuma kana sallallahu alaihi wasallam annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yusalli yana sallah fa iza sajada idan ya sujada wa sabal hasan wal husain ala zaharihi sai hasan da husain ɗaya daga cikin sai ya zo hauka gadan bayan sa fa iza mana'uhuma idan sabai suka kokarin hana su ashara ilaihim an da'u an da'uhuma sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi musulmi da ya ku rabu da su ku rabu da su falamma qada salata lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kammala sallar sa wada'uhuma fi hijrihi sai dauko su sai aje daya sai aje daya akan cinyar sa ta hagu daya a cinyar sa da dama ya dora su akan cinyoyin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wa qala sannan sai ya ga wa sahabbai yace man ahabbani falyuhibbu hadaini wanda duk yake so na to su waɗannan guda biyu wanda baya so na fa ya ki su wanda yake kin su ba ka haka mashi yake ƙi kenan kaga duk mutumin da baya son Hassan ko Usaini to kamar manzon Allah ne baya so kenan sallallahu alaihi wasallam saboda haka san Hassan da Usaini wajibi ne tunda san annabi ne san manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi menene ibada ce shi sa Allah madaukakin sarki yake cewa qul ma as'alukum alaihi min ajrin illa al mawaddata fil qurba Allah ya ce da manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ga mana cewa ba na tambayar ku komai game da addini da na isar muku illal mawaddata fil qurba abinda kawai nake so shine ku girmama ku so ku samu soyayya na iyalan gidana to wannan shine abinda malamai suka faɗa sai dai malamai suka ce a wannan hadisi zamu fahimci wani abu ishara a cikin sallah ba ta bata sallah yan uwa kun ga annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yayi ishara kamar yadda kuma sabai su ma sun yi ishara duk a cikin sallah ne sahabbai idan suka ga Hassan da Hussein ya hau bayan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi to suka musu nuni da cewa irin kuma tsadan nan kada kada kawo bayan sa an fahimta gashi nan kamar yadda hadisin ya zo shi ma Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin sallah kuma sai musu me ishara akan su rabu da su su rabu da su saboda haka ishara ba ta bata sallah uwa kamar yadda gyaran murya shi ma baya bata sallah ko ishara da ka duk wannan ba sa bata sallah ko kai ishara da hannu ko ka yi da ka ko ka gyara murya duk baya bata sallah hadisin da ya shafi gyaran murya ibn hadal asqalani ya kawo shi a cikin bulugul maram hadisin sayyidina ali yace idan na shigo wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana yin sallah wani lokaci sai ya min gyaran murya to haka babu laifi idan mutum ya zo wajen ka kana sallah akwai buƙatar da kake kake so a wajensa misali ya shigo ya kana sallah zai fita babu laifi ka ce masa kai masa haka ma'ana me kenan ya dakata babu laifi insha Allah ta'ala yawa wani zai ce ku wasa ne a cikin sallah ko rashin nutsuwa ne a'a ai duk nutsuwa ka a cikin sallah ba kai annabi ba tsira da aminci tsara tabbata a gare shi gashi shi ma yana yin me nuni a cikin sallah saboda haka babu laifi mutum ya ishara a cikin sallah matukar abin ba zai yawa ba kamar yadda malaman fiqh suka tabbata a cikin littattafai mabambanta juna Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace fadlu sujudi falalar sujada bari mu ji wace irin wace irin falalar sujada take da ita wa kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kasance yana cewa ma min ummati min ahadin illa wa ana a'rifuhu yawmal qiyamati annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce babu wani daga cikin al'umma ta gaba daya face zan gane shi zan san shi ranar tashin alkiyama kun ga al'ummomin duniya tun daga kan annabi adam alayhi salam har zuwa yanzu al'umma ne biliyoyi wanda Allah madaukakin sarki kadai san adadin su babu wanda ya san adadin su to a cikin su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce da zara an tashi kiyama in ya ga wanda yake al'ummarsa ce zai gane su to da me zai gane su wannan tambayi ko da sabai su ma sun gane cewa abu ne mai wahala saboda haka sai suka wa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi irin wannan tambayar qalu suka cewa kaifa ta'rifuhum ya rasulullah ta ya za ka gane su ya manzon Allah fi kafratil khalaiki a cikin yawan halittu irin wannan ga al'ummar annabawa mabambanta juna nan ga su nan da yawa amma da ka gansu gane sa manzo Allah ta za ka ta yi kala sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ara'aita law dakhalta siratan fiha khailun duhmun buhmun da a ce zaka shiga cikin inda ake aje dawaki garken dawaki ya sunansa da Hausa eh shamaki to inda za a ce zaka shiga shamaki inda ake aje dawaki fiha khailun a cikin wannan shamakin akwai dawakai duhmun buhumun waɗanda suke baƙaƙe kirin aka ce duhum shine abu mai baki buhumun kuma kirin ina fata an fahimta to dukkanin dawakan cikin gaba ɗaya baƙaƙe ne kirin wa fi hafarasu sai dai kuma a cikin su akwai wani doki guda ɗaya a garru muhajjalu shi kuma baki ne shi ma amma sai dai goshin sa nan akwai fari sannan kafafuwansa duka akwai fari a jiki an gane yauwa amma kun ta tarifuhu minha sai annabi ya tambaye waɗannan sabai cewa za ka iya gane wannan doki daga cikin waɗancan da yawa ɗin ai abu ne mai sauƙi ko waɗancan dukkanin su baƙaƙe ne gaba ɗaya jikinsu babu tsofari na fari a ciki shi kuma wani fuskarsa gaba ɗaya ga nan wajen goshinsa akwai fari sannan ƙafafuwansa duka akwai fari kana hango ƙyallin farin nan ka san wannan wane ne wanda kake nema ne to haka manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gane mu a cikin al'ummai qala sai sabai suka ce bala haka da ya manzan Allah za mutum zai iya ganewa kala sai manzan Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce fa inna ummati yawma idin hakika al'ummata a wannan ranar ta tashin alkiyama garrun min sujudi muhajjaluna min alwudu'i za su tashi fuskar su tana kyalkyali tana haske saboda me sujjada sannan kuma kafafuwansu suna haske su ma suna kyalkyali minal wudu'i saboda alwala ina fata an fahimta saboda haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai gane al'ummar sadame da hasken fuska da kuma inda suke wankewa gabansu na alwala ai dama kun ga ko da sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah yake wasafa mana su a cikin alqur'ani yace muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashiddau 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum kaga sai ce ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah sai ce simahum fi wujuhim me min athari sujudi alamun sujada ina fata an fahimta to inda kake sa goshinka a ƙasa nan zai tashi yana haske kamar fitila sannan kuma inda kake wankewa shi sa sai na abu da rawaito hadisin shi idan ya tashi idan zai wanke hannunsa idan ya wanke daga ku'u sai ya kawo hannun wajen ina fata an fahimta hannun yake kawa idan ya wanke kafarsa kuma sai ya kawo kusan gwiwa me yasa saboda wai haskensa ya karu saboda haskensa ya karu shi kadai yake idan a cikin mutane ba irin wani alular sai ya kasance shi shi kadai ne sai irin wani alular wata rana yana cikin irin wannan alular sai ɗaya daga cikin barorinsa bayan sa sai sai gan shi ya abu ya kake irin wani alular haka sai ce kana gani na ce ai da na san kana gani na wallahi da ba zan irin wani alular ba ya ce abin da yasa nake saboda naji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce inna ummati yawmal qiyamati yud'auna ghurran muhajjaluna min athari alwudu'i faman istata'a minkum ay yutila ghurratahu wa tahjilahu falyaf'al sai ce ai na ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce al'umma ta za a tashe su ranar tashin alkiyama fuskar su tana haske kafafuwan suna haske saboda inda suke wankewa na alwala to sai abu hurairah kawo abin da malaman hadisi suke cewa mudraj ma'ana mudraj shine wani malamin hadisi ko sahabi sai ya cakuɗa maganarsa da maganar manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba tare da ya tantance wannan da wannan ba an fahimta yawa kawai sai ce wa famanista ba aminkum ayyu tila gurratahu wanda duk yake da iko a cikin ku ya ƙara wannan hasken nasa na fuska a wata hajilahu ko hasken sa na kafa falyafal to ya aikata haka to kaga wani sai dauka ai wannan famanista da din magana manzon Allah ce ko a a magana Abu Hurairah ce ina fata an gane ma'ana shi a fahimtarsa duk wanda yake da dama da zai ƙara wannan hasken nasa ya ƙara amma malamai suka ce a'a wannan fatawa ce ta abu huraira wanda jumhurul sahaba sun saba masa mafiya yawancin sabai dukkaninsu sun saba masa sannan kuma annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan da a ce akwai yiwuwar a kara din shi zai gama da makara ko kuma ya fara karawa amma tun da ya ce a tsaya iya inda ya kamata a tsaya to sai ka wanke iya inda ya kamata ka wanke ko kuma inda manzon Allah ya wanke tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka bar shi haka duk inda Allah madaukakin sarki kaddara zai haske nan ne zai haske saboda ka dai a takaice alwala da muke yi da sujada da muke yi Allah madaukakin sarki zai karrama mu da su ranar tashin alkiyama ta yadda zamu fita daban daga cikin al'ummomi amma fa waɗannan al'umma ana nufin musulmai banda wanda ba musulmi ba kaga wanda ba musulmi yana sallah ne baya sallah yana alwala ne to babu shi shi zai saje ne gaba ɗaya can ya je can amma insha Allah ta'ala mu gaba ɗaya zamu tashi mana wannan hasken Allah madaukakin sarki ya samu dace wa yaqulu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yana cewa idza arada Allah rahmata man arada min ahli an idan Allah madaukakin sarki yayi nufin yayi rahama ga wanda zai wa rahama daga cikin yan wuta amara Allah al mala'ikata ay yakhruju may ya'budu Allah sai Allah madaukakin sarki ya umarci mala'iku da su fito da dukkanin wanda ya taba bautawa Allah daga cikin wuta wato idan Allah madaukakin sarki ya aka gama hisabi gaba daya yan wuta suka tafi wuta 'yan aljanna suka tafi aljanna daga cikin musulmi akwai wanda laifinsu ya kai su wuta an zo an yi hisabi laifinsu ya rinjaye aikin alkhairinsu sannan babu wani ceto na mai ceto da ya tserar da su to kaga irin wannan dole sai mutum ya yi mai dole sai ya girba abin da ya mai ya shuka to shine sai a kai shi cikin wuta shikenan sai ya rayu gwargwadon abin da Allah madaukakin sarki ya kaddara zai rayu a cikinta to inda akwai imani a ransa inda akwai koda kwaye zarra ce ta imani a cikin ransa Allah madaukakin sarki ba zai bashe da wama a cikin wuta ba inda zaka san Allah madaukakin sarki rahama yake nufin mu da ita in dai ka mutu da imani shine abin da ake bukata shi sa aka ji kullun yan uwa ana ta cewa shirka shirka wallahi shirka ba karaman bala'i bane wato idan fa mutum ya mutu yana shirka yan uwa duk sallar da kake duk abin da kake wallahi ba zai amfani da kai ba idan mutum ya shiga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya ce ma hum bi kharijina minan nar ba shi ba fita daga wuta shi sa duk abin da za ka yi duk abin da za ka yi kaga ka kauce shirka abin da kaji an ce zai haɗa ka da Allah maɗaukakin sarki ka sa masa kishiya ka guje shi ka guje shi babu abin da Allah maɗaukakin sarki baya so kamar shirka babu takadu samawatu yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu sai Allah ya ce an da aulir rahmani waladan ba ma wai mutane ba haka duwatsu da duk wani abin da ka san idan ana sharka su kansu girgiza suke saboda sun san abin da ake Allah madaukakin sarki kuma zai iya faruwa to idan Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai daidai da kwayar imani a cikin zuciyar mutum Allah madaukakin sarki zai sa mala'iku sai su fito da shi daga cikin wuta to wani zai ce ta ya za a gane mutanen da suke waɗanda suke da kwayar imani ko kuma suke sun bautawa Allah madaukakin sarki sai manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce fa yakhrujuna minan nari sai a fito da su sai su fito daga cikin wuta fa kullu adama ta'akuluhu naru illa athara sujudi sai annabi ce duk wani dan adam idan ya shiga wuta wuta ya taci shi ya ta cinye naman jikinsa gaba daya sai guri daya shine ina gurbin sujada wuta ba ta cin nan kaji wani ikon Allah kuma ko da mutum ya shiga wutan ma inda kake sujada wuta ba ta cin nan ba duk yadda za a ce wuta saboda lokacin da za a fito annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce lokacin da za a fito daga yan wuta daga cikin wutar sun yi baki kirin sun zama kamar bakin gawayi haka za a fito da mutum mutum ya kone ya kone saboda yadda azabar yan wuta ta kasance Allah madaukakin sarki zai sa wutar ta kona mutum in ta kona shi ta kona shi fatar ta ɗaye sai Allah madaukakin sarki ya kawo ta fata sai ya ƙara lullaba mutum saboda me malamai suka ce saboda ƙa'ida wuta ko kuma zafin ƙunan wuta yana faruwa ne akan fata idan fata ta ɗaye to ko da wutar ta ci sauran ba ka ji zafin ba zafin akan fata yake to shi sai Allah madaukakin sarki ya ce kullama nabidat juluduhum baddalnahum juludan ghaira idan fatar ta kone sai Allah madaukakin sarki ya sa a sa musu wata dan me liyazuqul azab dan su dandane zafin abin da suka dandana to mutum zai fito yayi baki kiran kamar gawayi amma da yadda mutum zai kone da yadda mutum zai cuta inda yake dora goshinsa idan zai sujada nan Allah madaukakin sarki ya kaddara wata ba ta iya cinsa ba Allah ya samu dace yan uwa nan zamu dakata insha Allah ta'ala sai kuma sati mai zuwa idan Allah madaukakin sarki ya kai mu abinda muka faɗi daidai Allah ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka kuma Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh